أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا إذ قال واريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والحاكم لما سبق ناكر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذ قال له الواريون يا عيسى ابن مريم فليستجيب ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين النبي عيسى dan maryam alaihi salat wassalam annabin allah ne kuma manzan allah ne shi ma ya haɗu da irin abubuwan da annabawa suka haɗu da shi a dama faɗa ce ta manzan allah الأنبياء أشد بلاء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه annabawa babu wanda ke haɗuwa da imtihani na wahala na duniya kamar daga annabawa sai waliyai sannan kowane mutum gwargwaron darajar shi ana jarabtar mutum da musibobi gwargwaron darajar da Allah ya bashi saboda haka hawariyawa mutanen annabi isa ne waɗanda suke tare da shi suka ce shi ne in ƙalil hawari nuna lokacin da hawariyawa suka ce ya isa ibn maryam ya kai isa dan maryam hal yasta iko rabbuka kana da ikon ka roƙi ubangijinka kana da iko kai ka roƙi ubangijinka an yi nazzila alaina ma'idatan ya saukan muna da a dawo ko kuma karɓaki na abinci mina sama da daga sama ƙara na isa sai annabi isa ce a zan iya roƙon allah amma ina son in jawo hankulan ku inda kullaha fi ikrahil ayati ku ji tsoron Allah a cikin neman ayoyi ku ji tsoron Allah in kuntu muminina in kun zama muminai domin abin da yasa ya tsoratar da su a kan neman ayoyi idan mutane suka nemi aya sai aka sauka musu da ayar idan ko ba su yi aiki da abin da aka sauka ba suka karyata to wata musiba za ta biyo baya shi yasa annabawa suke a tsorafar da mutanensu ga neman aya Allahu
ta ta su nuri قالوا نريد أن نأكل بها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد سلكتنا ونكون عليها من الشاهدين ƙalu sai su hawariya wannan suka ce to ariha min ajal an na kula min ha mu abin da yasa muka ce ka roƙa muna Allah ya san kan muna da wannan kaɓacin ba don komi ba sai don abubuwa kamar haka guda hudu ko biyar an na kula minha na farko mu ci wa tadama inna tasuna qulubuna zuciyoyinmu ta natsu bi ziyadati yaqini mu ƙara sakankan cewa cewa kai manzon Allah ne
Allahu guda biyu ke da wani alama na zaɗin ilman kuma mu ƙara sanin ilmi an annaka kadar sadakata na Ah.
kai ka ganka samu a cikin da a wa'annabta da fi Allahu
wanda kuna ala hadu da shahidina kuma mu zamo a cikin masu shaidawa gare ta lamma bayyanu sababu sa'alahu lokacin da suka wa- waɗannan hujjoji da suke son su roƙi Allah a saukar da wannan kafakin saboda waɗannan abubuwan Amin Isa, sai Isa ɗan Maryam ya tashi wa tawalla a yayi alwalla wanda suka su ya tsawar su fadi irin da sufaye. Wasan laraka a tsayi ya yi sallah raka'a biyu. Was'ala hada du'a sai ya karanta wannan addu'a. To tubabin sufaye suna iya zuwa ta fuskar sun sufaye ba neman duniya suke ba amma yadda mutane suka ɗauki gudun duniya mafi yawa ba haka gudun duniya ya cewa mutum ya zauna ko da malami ne ba ya komi bai kasuwanci bai aiki bai noma baya komi ya zauna cikin talauci wannan ba shi ne gudun duniya ba Allahu
ba gudun duniya ba ne Ah, sunan wannan abu ya ranganci ah,
abinda ake kira gudun duniya mutum ya nemi duniyar idan allah ya bashi sai ya sarrafa da ita wajen muskokin alheri ah, wannan shi ne gudun duniya ya samu amma ya ba ya bayana bai tara ba amma wanda ya zauna bai samu ba to wani gudun duniya ya tunda dama bai da dama ba ya da to gudun duniya a samu a baiwa Allah a sarrafar da abun wajen hidiman Allah saboda haka ɗan uwanmu almajirai mu tashi kowa ya samu abin kada wanda ya zauna haka wai shi dai yana malami ko yana almajiri kowa ya je ya samu amini ah,
wannan shi ne gudun duniya annabi ibrahima ba talaka ba ne abi arziki ne da bai nema ba da ya samu annabi ayuba kamun bala'i ya same shi ba ku ji an ce yana da dabbobi ba yana da matan shi na aure kusan guda ɗari Allahu yana da kamfanoni na yin alkama da kamfanoni na yin biredi duk annabi ayyuka yana da. ya tara da Allah ya tashi ya rabta shi ne Allah ya karba da kuma abda da Allah ya gama da rabta shi shi ne yake cewa wa ayyuka inna la rabbuhu inni mastani al-nuru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu وكشفنا ما به من نور وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وبشرى للعابدين Allahu ashe a zauna ba a komi ba shi ne gudun duniya ba na'am to saboda haka in haka ne sai ka ji ashe tumanin su baye to guda biyu ne ko dai su yi tufafi ƙanƙantattu domin su nuna ma mutane duniya ba wata abu ba ce ko kuma su yi tufafi na alfahari na daraja da girma domin gode ma Allah a kan ni'imar da ya mutu Ah.
idan mutum ya kallaci maulanmu shehu ibrahim ko taba ganin da da kuma babu akwai wanda ya fi shi ado Babu.
to ai sai su ba yi Allahu yani saboda haka mutum ya zauna da kuma ba ya cin abinci mai kyau bai gyara gida ba ya zauna cikin ƙazanta wannan ba shi ne gudun duniya ba gudun duniya a same ta a wulaƙanta na'am shi yasa annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ya yi wa kare mai mai kiwo kare wanda sai mai kiwo na shani shi da ado na miliyoyin ɗaruruwan gwal aka ba karan ad- kare ado da shi domin a nuna ma mutane duniya ba wai a'a ita ce abin nufi ba ko da an ganta wajen bawan Allah kada a ɗauka a'a wai ita ce abin nufi Allahu
Allah ne abin nema ba duniyar ba kada a shagala da ita ko da ta zo mutum ya tara arziki ya aje wai dan a ce ya fi kowa wannan ba daidai ba ne duk wanda Allah ba arziki Allah ya san ya shirya halifa ta Allah a cikin ƙasa ya taimaka ma bayan Allah waɗanda ba su da kuma ba zai sa arzikin shi ya ƙare ba Na'am.
wata arzikin da ake ɗiba ana bayarwa da wanda ba a bayarwa misalin su kamar yi yadda ake ɗiba da wanda ba a ɗiba wasu da suka fito da ruwa wanda ake yi ba wannan ce ni to Na'am.
haka arziki yake in ana aikin Allah da shi Na'am.
sai Allah ya kulkulowa da shi Na'am kuma har bayan mai gina Allahu har mai gina ya tafi a cikin zuriyarsa sai ka ji arziki yana ta kulkulowa saboda ya shuka alheri Na'am ehe idan mutum ya rasa iskanya sai ya ɗauki kaɗan da su koko kuwa da kuwa kowa da To kowa idan mutum ya yi Allah ba shi arziki ya bayar, in ta yanzu ya tsasa, sai ta girma, ta yi inuwa, ya shiga inuwa ya huta ɗaɗan da jikokinsa, har da makwabta da mutum ya tsaya ba wanda ba a sani ba.
Allahu Idan kuma mutum ya ya- ya tara shi kenan ya kai su kurkuku ya kulle. Eh, ah. to sai annabi isa dan maryama ya sa irin wannan rigar ko ta isa ko kuma ta nuna ma mutane duniya ba komai ba ce na'am ala sai ce قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
ala isa ibn maryam sai isa dan maryam ya ce allahumma ya allah rabbana ubangijin mu anzil alaina ma'idatan ka sabkar da tsaki gare mu min samai daga sama ta bude lana idan yawon zuliha ranar saukarta ta zamo muna ranar idi mine da idi wata rana ta yi azimu ruwan sharifu Na'am.
wanda za mu girmama wannan ranar mu daga darajar Na'am la'awwalina da mutanen warkon wa akhirina da waɗanda za su zo bayan mu. wa ayatan kuma ya zamo aya minka gare ka ala kudirinka a tabbatar da Allah kana da iko akan komi wani kuwaci kuma a tabbatar da ni annabi Allah ne Allahu
warzuqna iyaha ya Allah ka ba mu wannan kafarci wa anta khairur raziqina kai ne haƙiƙanin mai arzikawa ba mabibici ba na'am in aka ce Allah shi ne mabibici mai arzikawa wata akwai wani mai ake sawa ke da to amma Allah shi ne haƙiƙani mai azurtawa ba masu azurtawa ba kai da kai ne haƙiƙanin raziki da mai azurtawa ba mafificin masu azurtawa ba na'am
ta Allah قال الله منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين irin waɗannan ayoyi sai an duka an yi karatu a gaban malamai ake fahimtar su na'am kaga yadda fi ga karatun ta zo Allah kai ne biyayyen masu azurtawa Mm.
to a kowane ne azurtawa banda Allah babu
Allahu ga shi ya zo da jami na'am saboda haka amma hakikanin abun Allah shi ne hakikanin mai azurtawa shi kaɗai ne na'am
in ba ka wani mutum ya baka ba shi ne ya baka ba
Allah Allah ne ne ya ba yadda za ka gane Allah shi ke baiwa sai ka shiga gidan ka baka da ko ko da daddare sai ka tashi cikin dare ka yi alwala ka yi sallah a rafo'in da ka yi Allah ka ba da abin da zan ci Allah ka fito da ni Allah ka ba ni kaza ko kuma za ka tafi gidan ka da sai ba ka da ko ko sai ka yi irin wannan addu'a kana hitowa in ka ɗan kasuwa da sai wani mutum ya zo ya sai wani abu wajen na'am
sai ka biya wannan bukata ko wani mutum ya baka wata kyauta ko wani mutum ya aiko maka da wani abu shin Allah ne ya kawo ko mutum Allah mutum mutum ne ya kawo a to amma wata roƙa to wa ya ba ki kenan Allah ashe ba mutum ba ne Allahu
daga nan ne ake gane ko ina Allah yana kai jalli ko ina Allah ta gani yake hakkin dan adam da bi gano da Allah amma ta wani ya zo ba
kuma Allah ta roƙa kuma Allah ne ba kuma Allah ta roƙa kuma kana samu sai ka ce alhamdulillah Allah na gode a ba ce wannan sai wani na a Allah na gode kaga a ce ba shi ne ba kuma Allah ne ba to a ce Allah ko ina ta gani yake to fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid na'am في كعب قال له في الله مستجيبا يدا من كلمة أدوى له كريش إني منزلها Allah ce zan saukar da ita alaikum gare ku domin da zai yi addu'a da ya yi haka nan sai ya ɗaga hannun shi sama na'am ya kuɗa idanun shi yana kuka ƙasa haka na'am
yana karkata kai ya tsada hannu ya tuka yana ya haka ya tuka sama Allah.
ya tuka kasa ya tuka gabas da yawa kudu da arewa Ah.
yana daga hannu Allah kai mai Allah kai mai Ah.
sai Allah ya mai sai Allah.
Allah ya ce mashi in ni muna zina ha alaikum zan saukar da ita gare ku.
na'am amma ba man ya kafir ba da nuzuliya a to kun ji abin da ya kudin masu ga shi ya zo duk wanda ya kace ce bayan an saukar da ita bilkun daga gare ku fa inni u'azibuhu azaban zai mashi azaba la u'azibuhu ahadan min al'alamin wanda ban taba yi wa ɗaya daga cikin halittar ba فنزل الملائكة sai malaiku suka sauka da haka ita minar samari daga sama Allah ya hasa wa aka arbu fatin wanda wa aka a hawatin fa aka rubi na hafta shabi na'am
ala ibn abbas wa zina hadisi wanda lakuma da nasu minar samari hudan wa lahama shi abincin da zai zo da waina ne da naman kifi ko kuma namun tsuntsaye fa kullu Allah ya kunu sai aka ce kafi haɗinci kuma wala ya dakkiru kasu aje ligadin nan gobe kowa ne ya ce kushe kowa ya ce kushe Allah ya kawo shi wajen karu fakanu zai kuka haɗinci bayan mutum ya kira kuli sai ya dima wani na sai ya kare to da haka dalilin haka ne ku mutum sai aka shafe su aka mai da su kirdasan birane ko hadazirin da aladdu kun ga neman aya ya zama to tun farko da biya musu ba isa alaihi salatu wa salamu da lawa qawmuhu ayna zulu lahum ma'idatu sun nemi ya sauka musu da iki irin su ma daga sama fasar la raka'a sai ne yayin sallah raka'a ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya roƙi Allah albarkatun da sun da sun yawaita bi hadha du'a'i da wannan addu'a اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآتنا منك وارزقنا وانت خير الرازقين فاذا انت حدثت sai ga gini faukaha taha taha wasu wani gini ne burbushinta wabai nan ma ma da nake sai ga kaɓaki hatta nan da sai kaɓaki ya sauka amma mu isa alaihi salatu wassalam a gaban annabi isa
Allahu kowa na gani an ta fakala sai annabi isa ce liyau ta a taƙafun lillahi tabaraka wa ta'ala wanda ya fi ku tsoron Allah wa an kada sako ya fi ku ɗauwantacciyar zuciya to ya zo ya buɗa shi gana ya fito wa hana shi ne buɗa tsarin kai suka sai zalika an ta kai ne ce na kai ka yi wa tsoron Allah kai ka fi wantacciyar zuciya ƙara da hushen ƙunu sai shakuli ya ce da annabi ga isa ibtaha wa anta buɗa shi kai ko ba ta isa sai annabi isa ya buɗa wannan abinci fa idan sabu sai ga shi bile falahu shakku bai da kaya madabuhun an dafa an dafa cibin bai da kaya da fafe ga shi ba tsaya tare da shi ma'ana hudun zaitun wani an yi girki da mai na zaitun kusan shi man zaitun da mai iri irin waɗannan mai duk irin falafala da ake samu da irin cututtuka idan an ci maiko su waɗannan irin mai waɗannan mayuka ba su shi Allahu shi yasa masu arzikin duniya da irin waɗannan mayukan ake masu abinci abinci ne na alfahari manya-manyan hoton na duniya da irin waɗannan mai suke abinci ba da saman gida ba sannan kuma bayan haka sannan ga kuma an aje fiya kudu alwalin da an duk launin abinci kala kala da 'ya'yan itatuwa da abubuwan ciye-ciye duk ga sunan فقال له عيسى النبي عيسى ce ku lokaci washkuru la tabaraka wa ta'ala ku gode mu Allah mu lokacin sarki albarkatu ji sun da kawai wala tadakku kanku ali fa kullu yawmin yatiku kullu za ka ku iri wala takunu kanku ya halinki in kansu amrun lahi ku bi al'amarin Allah wa tarakuna wajihi ya ce kanku ali faman akala ne hadha ta'am duk wanda ya ci wannan abinci a ce ba su sani ba sai suka ci ba sai suka aji a ce wanda bi ya ci wannan abinci in kana fasiran ya ci galiya duk wanda ya ci wannan abinci in talaka ne zai koma mai kuɗi Allahu wa in kana marilan ya ci sayyiyan in mara lafiya ne zai warke wa in kana hasiran ya ci galilan in kaskantaccen mutum ne zai waye gari ya koma babban mutum Allahu
فأنت كنت تسكت فكان الأمر كذلك الأمر يسير مهجر كما يدعوه ثم بعد ذلك تنازعوا فيها ما يكذبك إلا سكت دبارة شيء إسرائيل yadda mun kama aje wa ukhudhu suka fi aminci wa nukhudhu suka aje far'a alayhi ya musu addu'a isa wa man tukun kiddata wa hanazira ya kama yadda su a hindir da aladu kama yadda Allah ya yi musu alƙawarin cewa zai yi musu azaba in sun kafirce ma umarnin shi wadda bai taɓa yi wa kowa da cikin halitta ba na'am shi wannan karɓarcin ranar lahadi ne aka sauka da shi na'am shi ya sa tsara suka riƙi ranar lahadi ranar idin
Allahu
da da da da yahudu suka ga nasara sun riƙi lahadi ranar idi su kuma sai suka riƙi asuba kun ga a asabar kai kun ga nasara suna da rana ɗaya yahudu suna da rana ɗaya ta ɗini mu kuma muna da idoji da yawa Allahu
kuma kullum muna sallah da yawa wai in mun kai kwana bakwai muna sallah sai mu riƙi ranar juma'a sai ta zama idin muna kwana bakwai Allahu mun gode wa Allah na'am mun bauta ma Allah asabar lahadi litinin talata larba ranar jum'a duk sai a haɗu mutanen gari sai a yi jum'a kun ga sallar jum'a da ake yi sallar raka a biki na'am
to tana da raka ta hudu wannan hukumar da ake yi ita ce matsayin raka a biyu Allahu sallai
shi yasa aka mai da sallar raka a biyu idi ne muke yi shi yasa annabi ya kira juma'a idil fuqara Ah.
duk wanda ba da kudin zuwa aikin haji to ya tsaya ya yi sallar juma'a duk wanda ya shekara yana sallar juma'a da shi da wanda ya je aikin haji da ya ciki Allahu
sai aka mayar da ita hajjin talakawa Ah.
sannan kuma aljuma'atu ila aljuma'atu kaffaratu lima bainahuma na'am idan kai sallar juma'a kai yi ƙoƙari da wata juma'a ta zo kai yi wanka ka sa wankakkiyar riga ka shafa turare don shafa turare ranar juma'a wajibi ne kada ji masallaci kai sallar juma'a duk laifin da kai wa Allah na kwana bakwai an yafe ma sai a ƙara da asabar da lahadi da litinin Allahu wanda ya rufe salatun ayyami na'am bujiri da mu hukumu musulmi na'am
sa'an nan idan muka yi arziki aka yi ibada kullum Allah yana ƙantar da mutum dubu saba'in in wata arziki ya kama na'am kullum mutum dubu saba'in ake yantarwa sa'an nan idan mutum ya yi aikin nafila a cikin watan azumi abinda ake bashi irin wanda ya yi aikin farilla na'am
aikin farilla shi kuma sai a yanka shi so samanin to an zauna ba a cin abinci da rana duk an ambasu to ranar sallah idan ce an ga wata to kuma nan sai a je a yi idi kun yi idi na biyu na musulmi wato kuma wani idi in wani abu ya zo na farin ciki dalilin da ake idi kenan to idan aka je aka yi idi duk waɗanda an ka gafarta ma ba kullum ana gafarta ma mutum dubu saba'in har so talatin kaga sai ka ce yanzu a kun na'am
duk waɗannan miliyoyin mutum dubu saba'in din nan so talatin kuma ranar nan sai a yanta da kamar su Allahu ba kuma cikin waɗanda za a ɗiba ba kun ga ilimin na biyu kenan muna murna dalilin da ya sa muke yin ili na biyu kenan sai ili na uku da annabi adamu alaihi salatu wassalam ya ci itayyar da aka ce kayyar sai aka saukar da shi duniya da shi da matarsa dama a cikin gudunar Allah ai Allah ya kaddara nan zamai rayu na'am shi yasa Allah ya kaddara wannan dan haka nan annabi Adam ba saban Allah ne yayi ba a'a Allah ne yake cewa a ta Adam wa rabbuhu fadawa Na'am.
saboda shi Allah ya isa ya ga mu annabi Adam Na'am.
abin da yake so Allahu.
ai annabi Adam uban mu ne mu Na'am.
eh na'am shi kuma Allah annabi Adam ai bawan shi ne Na'am.
to duk abin da mai gida ya gida wani ya gaya ba sa Yana iya.
to amma sai ɗa kana iya gaya ma ubanka abin da kake so zai yi wa annabi adamu ba wa alaka Allah ya ce wa asa adamu da rubun kawa Allahu.
mu kuma ya'yan annabi adamu annabi adamu baban mu ne ba mu iya gaya mu irin wannan magana Na'am.
Allah ya isa mu ba mu isa ba Barjan.
an gane na'am a cikin kudura ta Allah wata yadda abin yake yanzu a ce misali a cikin gwamnonin kasar da wani gwamna uban shi yana nan to shi gida zai zo ganin gida da ya zo ganin gida sai ya zo ya shiga falon uban ya je da uban sai ya shiga cikin gida ya je da iyaye ne sai abokanan uban sun ka zo a cikin jihar cewa ne ya zo eh, ya zo ya zo ai bari a kira shi ku gaishe shi ya gaishe ku bari a kira shi ya gaishe ku sai uwa ya ce ma ana gona ko cikin yaran shi cikin yaran gona sai ta sai sai mutum da gona sai zo ana kira shi a yana da iko da zai tsaka uban ko bai da iko yana da uban sai ya ce a je ka biya wa cikin yaran je ka sai mutum da gona sai zo ana kira shi bai da iko Yana da iko.
shi yaron ta gona ne ya zo cewa zai mutum da gona zo ana kira shi Yana cewa da zai ranka daɗe.
Allahu.
to haka abin yake to da aka saukar da su sai aka sauke annabi adamu a hindu aka sauke hawa'u a a makka sai da al- annabi adamu da ya roƙi allah da za a haɗa su sai aka haɗa su a arfa Na'am.
su kuma wannan ranar ranar farin ciki ce na'am annabi adamu duk duniyar na washi bai lokacin ba kowa daga shi sai mace Allahu.
an ka raba su ba ta san inda yake ba bai san inda take ba akwai ta ta hankali ko babu Akwai.
to nan da aka haɗu kuma akwai jin daɗi Akwai.
shi ne sai aka haɗa su wannan wuri wani dalilin da ake haɗi mu na uku kenan Allahu. Na'am.
duk da kuma waɗannan idoli kowa ya same su na jima'a na sallah karama na sallah babba to mu al'umman manzan Allah mu ne na mu sai Allah ya ƙara muna sai Allah ya ƙara muna ranar da aka haifi manzan Allah in ta zagaya mu masoyan manzan Allah sai mu haɗu mu yi taro mu yi murna kamar yadda waɗancan idoni ake yin su na'am
in dai an yi taro na ranar da aka saukar da tabbaci
Na'am.
su kuma nasara a yahudu sun yi ranar da aka halakar da fir'auna Na'am.
mu kuma musulmi mun yi na mun kwana bakwai muna sallah Na'am.
an yi na an gama azumi Na'am.
an yi na wurin nan haɗuwar annabi adamu da hawa'u Na'am.
ashe ba za a yi na samuwar manzan Allah ba
Allahu.
sun yi dalilin da ake mulki Na'am.
saboda haka wanda ni yace maulidi ba yana da kyau a'a ko dai makiyin manzan Allah ne ko jahili ne duk wanda yace maulidin manzan Allah ba yana da kyau ko makiyin annabi ko kuma jahili shi ko da makiyi da jahili duk ba a magana da su don ba a shi ne wannan makiyi na'am ba wanda ba zai faɗa ba ne za a yi huɗa da shi wannan kuma jahili ne bai sani ba me yake da jahili ba Ba abu.
a ko ne Allahu. Allah ta da alheri.
to shi gaba
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب
وإذ قال الله يا رسول الله ka gaya ma duniya lokacin da Allah ya gaya ma annabi Isa kun ga ya zo da siga ta fi'ili mali bai zo da siga ta mulali ba na'am
kala yace bai kulma na'am
ashe kaga a wajen Allah shi ma an yi an gama ba yanzu ne za a yi ba shi kuma annabi an sanar da shi lokacin da Allah ce li Isa ga annabi Isa shi kiyamati ranar tashin alkiyama ta ji kala li Isa ya gaya wa annabi Isa bai ce ya kulu zai faɗa ba sai ce kala li qaumihi ga mutanensa huwa awwalu man yahasabu shi annabi Isa shi ne farko wanda za a ware wa tsari wai hadu yawmul qiyamati kuma shi ne farkon wanda Allah zai fara magana da shi na al'amura wata ayyuka abin da za a gini kenan na hisabi annabi isa da za a ware na'am ya kulu lahu sai Allah ya faɗa wa huwa ya tajalla bi ismihi al-mutaqin Na'am.
rannan Allah ya bayyana da sunan shi na azaba ya yi fushi saboda maganar nan da ake gaya mu Allah yana da ɗa kada ɗaka mu Allah bai Allahu
babu abin da Allah bai so kamar a ce yana da ɗa kuma maganar ai akwai kazanta wai
a ce Allah yana da ɗa a- mu ba aure muke ba aure muke idan mun yi aure ta mu yi ta mu haihu to shi Allah ya yi aure shi ma ya yi abin da muke yi magana ba ta munana ba samu ta munana to wadda haka wannan maganar ita ce za a fara yi ranar tashin alkiyama cewa Allah yana da ɗa sai Allah to in qala Allah ya isa ibn maryam na'am sai Allah ce ya karfi ta ɗan maryam a an ta kulta linnasi ta izuni wa umi ilahin Allahu kai ne ka gina wa mutane kace su riƙe ni su riƙe ka da kai da mahaifiyarka alloli shine ilahin min dunin lahi ba Allah ba ta'alaku Allah ya kuma annabi Isa amma huwa alamu Allah ya san annabi Isa annabi Isa ne ya kula haza bai hudu wannan magana ba na'am
amma dai Allah ya tambaye tsakiyar jama'a don kowa ya gani na'am ala Isa sai annabi Isa sai ya ce wa kada al'ada min shiddatil haus Ah.
yana makarkata saboda tsananin tsoro jikin shi na rawa sai ce subhanaka tanzi haɗaka amma la yadi kudik min ash-sharifi wa ghairi sai ce tsarki ya tabbata gare ka ga abin da bai dace gare ka ba a ce tana da shariki ko wani wasan ɗace na ko masa ko kuma kana da shariki a haɗa ka da wani wuri bauta da haka Allah ya ce duk abin da mutum ya yi Allah zai gafarta mashi amma ban da shirku Allahu duk wanda ya shirka Allah zai gafarta mai sai dai in ya tuba ma ya kuna yan ma yan bagili sai annabi Isa ya ce ma Allah bai yiwa gare ni an aqula ma laysa li haqqin wa da abin da ba gaskiya ba hamrul laysa li in hada abin da ba ba ce in faɗi ba in kuntu qultu kad alimtu na'am in na faɗa Allah ka sani هذا القول إذا كنت قلته فقد علمته إنا بدي كاسن تعلم ألا كاسن ما في نفسي أبدا نقول أشيرينا ولا أعلم تخفي ما ما تخفي في نفسك ban san abin da ka ɓoye a cikin ilmomin kamar da kudurarka Na'am.
to kun ga Allah a nan shi annabi Isa yana da nan to shi ma Allah yana da nan kunga sai dai a ce kudurar shi ko ilimin shi ba dama ta ce rai
Allahu amma hayatu din siffa ce ta Allah na'am siffa ce ta Allah dan za ta kudura irada ilmu hayatu na'am
ولا على ما في نفسك إنك يا الله anta allahul guyubi kai ne masalin abin da ke boye ta irin waɗannan ayoyin ne wai ake cewa wai annabi bai sake ji ba to ai ko ba mu fi ya kawo irin waɗannan ayoyin ba a taɓa hujja da su akan annabi bai san gaibi ba domin ai Allah yana cewa alimul gaibi fa la yuzhiru ala gaibihi ada illa man sallallahu alaihi Allah shine masanin koye Na'am.
bai iya wa kowa koyen shi ba Na'am.
sai wanda ya zaba da cikin manzanni to kai ina tambayar ka wa Allah ya zaba da cikin manzanni annabi Muhammad Allahu.
Allah ya zaba Allahu.
saboda haka ya kun ta ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد wata yadda daraja annabawa take matsayi matsayi ne kamar yadda ka san mutane yanzu a cikin mutanen ka da kake hulɗa da su wani in ya zo sai ya tsaya kofar gida ko zai wuce nan na a matsayinsa wani kuma sai ya shiga falonsa Na'am.
iyaka matsayin shi kenan wani kuma sai ya shiga tsakiyar gida Na'am.
ya kai ko bai kai ba Ya kai.
wani kuma har cikin ɗakin ka zai shiga ba haka nan da rike ba Haka ce.
to su ma annabawa su haka su shi Allahu.
annabi har cikin ɗaki ya ce Allahu.
to wani ke shiga cikin ɗaki wani kuma yi shiga cikin ɗaki ya san kuma abin da cikin ɗaki to wani ma ya san abin da ke cikin ɗaki Na.
to shi annabi ya shiga ɗakin ya san abin da ke cikin ɗaki Allahu.
misali ne ni muku amma ba wani Allah yana da ɗaki bane saboda haka ba a hada manzan Allah da wani sai annabi isa ya ce ma qultu lahu ya Allah ban gaya musu komi ba illa ma amarta ni bihi sai abin da ka umarce ni kace in gaya masa wa huwa an ubudu Allah da ji shi ne ku bau in shi ne ku bauta ma Allah ubangiji na wa da dukkan da ubangijin Na'am.
wa kuntu alaihim shahidan kuma na zamo mai ce dawa gare su da ibon amana aunin ma kuluna wannan maganar na ji suna faɗa na ce su bari ba su bari ba ma dun fihim ba su kai ina cikin duk lokacin da nake cikin su na ce su bari falon ma ta wafai da ni Allah kamar da ni da rasu ila samari lokacin da ka karɓe ni kai sama da ni ni ko masa kayanka kunta anta raqiba alaihim Allah kai ne ka koma raqibu gare su da ina nan ni ne raqibu to yanzu da ka karɓe ni sai ka gama raqibun kayanka da kanka Na'am.
وأنت شهيد الله كان mai shaidawa على كل شيء da dukkan komi min kauli lahum da magana da na gaya musu wa kaulihim ba'di da magana da suke yi bayana wa gairi zalika da wani wannan babu abin da baka sani ba Na'am.
mutane Allah sai ne mai hanguwa da al'amura alimun masali bihi da abin da suke aikatawa Allahu.
da إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم in tu'azzibhum in ka azabtar da su ya Allah man kama alal kufri minkum wanda ya tsaya akan kafirci daga gare su to fa inna hu tabaraka bayin ka ne wa anta malikin kai ne mamallakin ta tasarrafu fihim kaifa shi'ita Na'am.
kana yin yadda kake so da su la ikrara alayka ba wanda ke ce ka bari kun ji magana da yi bai ce Allah halakar da a'a in ta azibun faɗin na wani ibada wani daga birnin lahun Allah in kai musu gafara liman amana minhu waɗanda suka yi imanin ma in kai musu gafara faɗin na ka'anta azizu Allah ta ne mawayi galibin marin jayi ala amrihi da al'amuran Na'am.
hakimin gwani fi sulhi a cikin aikin ajabu isa kana jawabu hu mutaffa sai su tsaya ma kuntu lahu azani ban gaya masu ba Allah shine an amsa da i annabi Isa ya karɓa ne walakin hadha yakun fi su'ul adl ma qala Isa ma kuntu annabi Isa da ya ce da ya ce wa Allah ba faɗi ba ai da ladabi shi yasa bai ce ba faɗa ba dan ladabi ga Allah sai ce in kuntu kuntu أنا علمتك Allahu أعلم ما دين ربي ولا أعلم ما دين ربي كنت يا إلى ربي يا رواه يا الله نعم.
يا أنت دخل شيء هيكما أبدا شيء يصاب هيكما فدابا أدال الكلام أدبا يا أوي تولنا مجانا يسبوا لدبي مع الحضارات كان الحضارات الله ولم يترى بأنه قال هذا بل قال بل جاء أجيب فجيب الله بل قال إن كنت قلته قد علمته إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك Na'am.
هذا أدب Na'am.
وأن الذي فاق الأنبياء يعرفون الأدب مع أهلنا سبب النبوة sun san irin maganar da suke yi tare da halalar Allah in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika badala min an yaqulu ma qultu hadha wai ba dan kare sai ban ce haka ba sai ce in kuntu qultuhu faqad alimtahu Na'am.
kama ya kuli ibrahima annabi ibrahima da ya zo sai ce wa idza marirtu fa huwa yasini bai ce wa Allah ban da lafiya ba da ya ce wa Allah ban da lafiya to wa ta mai da lafiya ce na kamar ka zo da ka ce wa mutum ya zo wani sai da mun abin da za haka sai ka sa mun ciwo sai bai yadda ce haka saboda ladabi sai ce wa idza maritu wa huwa yasmin in yi rashin lafiya kai kake warkar da ni ka ji ya dauko illa ya dora mu kai ne ya dauko girma ya dora mu Allah sai kawo alherai da ubangiji Allahu to haka a bayan Allah fice ladabi a a ladabi ga al'amura ka zo gode mutum yana yana samun kai da rashin lafiya to amma ga shi yake wani zamani ba shi ne ya samu kai da rashin lafiya ba to amma saboda ladabi ga hadar Allah shi ya sa yake haka in ka arzima in ko kai masa azaba fa innahu ibad ka bayan ka ni Allah wa in ka gafir lahum fa innaka anta azizul hakim in kai masa gafara Allah kai waye ne bane ta قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم an ce wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke ba manzon Allah mamaki Na'am.
dan da wannan aya ta sauka annabi kwana sallah ne ita kadai yake ga Allahu bai nan ko ta aya bai ga ko ta sura Na'am.
ita kadai yake da Na'am.
yana ta karanta ta yana ta karanta ta ba bai karanta wata ba in ta azimu fa inna wa ibadika wa inna gamir lahu fa innaka anta azizul hakim idan yake karantawa eh ala allah sai allah ya ce hada yawmul qiyamati wannan rana salahira yawma rana ce yanku sadiki da fitiriya da isa tilfuhum ranar da masu gaskiya irin annabi isa gaskiyarsu za ta amfane su da annabi isa bai da gaskiya ba nan ko sun da bana san to amma da yake da gaskiya ba Shikenan.
shikenan ya aka ce lahu jannatun aljanna ta tabbata gare ta tajrimin ta ta al anhar wanda koramu ke gudana karkashin ta koramar ruwa koramar jiya koramar nono koramar suma ga sun kuma duk mutum fa kuma dukkan su gaba ɗaya da zazzan lishani kina halidi da kuma suna abin kaddara mu dawoma fiya cikin ta abada har abada radiyallahu anhu Allah ya yarda da su bi da'ati so ka bi shi na'am ashe wanda ya bi Allah kaga Allah ne ya bi na'am wannan ruwan su kuma sun yarda da sakamakon ubangiji
Allahu sakamakon suka yarda na'am zalika wannan fauzun babban rabo ne azimin mai girma wala yanfu alkazimi da fi duniya sirqihim matsaryata gaskiyar su ba ta amfani su nan duniya fiya a cikin kufari kamar kafirai lamma yuminu da lokacin da suka yi imani inda ru'iyatul azabi da suka ga azaba sai suka ce sun yi imani sai suka nemi a dawo da su lahira sun yi imani a cewa Allahu shi ke na ba a koma a lahira kuma imani su bai amfani na'am
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير lillahi mulkun samawati mulkun sammai wal ardi da kasai hazainul madari sarkokin ruwa wanda batin da tsiri wa rizqin da arziki wa gairi hada waninta duk da ba ɗaya sun tabbata da Allah wa ma fihi da abin da ke cikin sammai da kasai wa huwa qadirun Allah mai iko ne ala kulli shay'in a ga dukkan komi wa minhu isabatin sadiq sakan kama wanda ya gaskata manzanni ya yi imani da Allah ya yarda da littafin Ubangiji yana daga Allah wata azizu da kabir da azaba da wanda ya kayyata shine alkalu ma'ansa wa hasa al'aqal za ta hufa ya sa'al ya haɗe kadir alhamdulillah
tambayoyi ne to tambaya na farko ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da Allah ya ba malam mai bayani akan nasu da tantu
abinda ake kira na sau da sau shi fitsari din nan da kuke gani wa ya gare na'am ba kamar bayan gida ba ne kana iya zuwa kai bayan gida min biyu uku hudu da yadda gama amma shi fitsari ba haka yake ba idan mutum ya yi fitsari sai ya tsaya ya yi haka ya karkata ya mammata ya tabbatar da babu sauran wani abu har ma yana iya tashi ya miƙe har ma ya ɗan tattaka domin yana akwai wani fitsarin ya yi ƙasa ka yi ƙoƙari ka fito da shi domin kada ka yi arwalla ka zo wurin sallah ko yaya ya fito kun ga arwalla ta kai to idan babu arwalla akwai sallah babu to shi yasa aka ce wannan magma tsawon nan da ake yi da dan karka tsawon nan da ake a tabbatar da fitsarin ya yi ta shi ne sarki shi ne na tsawon Allahu shi yasa in kun duba malaman kwamu suka ce saƙar kafiri tana sallah amma wannan jahili bai sallah Allahu
wannan jahili bai sallah a kula yana da kyau in za a yi sallah a a- a yi ɗan ba da lokaci ko kuma tun da akwai agogo yanzu in mutum ya ga lokaci ya kusa zuwa inda yana da bukatar shiga ban ɗaki to ya ce ya shiga ban ɗaki ya canza kada ce sai ya kai kira sallah ya je ya irin tsarin na- na minti biyu na minti uku an gane Na'am.
saboda manzon Allah ya zo ya iso kabarurruka guda biyu na'am
yana daga mujizan manzan Allah sai a zama ya ce komai tsamarukan nan guda biyu ana yi musu azaba a cikin kabari sai aka tambayi manzan Allah ni ne da yanzu annabi ya ce wannan in ya yi fitsari bai bari sai ya yi na tara ɗin da sansu ɗin ya tabbatar da fitsarin ya zuba sai ya tashi shi yasa ake mai azaba ana sai ya ɗan fitowa wannan kuma annabi ne shi yasa Allah ya ce masu azaba to fatiha suna tuta
آمين آمين